إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markazin ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 24 ga 20 shidda ga wata na sha'aban hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da tara ga wata na uku dubu biyu da ishirin da biyu yau sha Allah za mu yi darasi na tamanin da tara cikin littafin bulugul maram darasi na tamanin da tara insha Allah za mu yi a ƙarshen karatunmu dai muna bayani na ƙarshen abin da ake badawa na sadaki na karantar da matar wani abu na alkur'ani kenan ka karantar da ita ta har da ce wani abu daga cikin alkur'ani iya matsayin sadaki shi na ƙarshen karatunmu yau insha Allah za mu tashi hadisin Amir bin Abdullah bin Zubair yace wa an Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح أعلنوا النكاح رواه أحمد وصحابه الحاكم yanzu dai ka kuma ta muna cikin kitabun nikah magana ta armi abin da yake da alaka da armi wannan ruwaya ta amir cikin daga baban abdullah bin zubair ya ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alinu nika ko bayyanar da armi ku shahar armi mana a daga shi kowa ya san an yi aure don bambanta zina da armi zina ke a boye amina huce shi yana ana bukata a shahara shi kowa san an yi talla alkhairi ce wannan shi jika maganar da abin da zai kai jama'a mahi yawa a wajen sanar da armewa ne a ramuwanci babu da kadi kuma abu ne wanda ake so har ma magabata kan samu saɓani kan masalar ilan da maganar al'ishad maganar ilan ta yi ƙari ma a kan sha domin shi a ciki komi ne yanzu misali wasu kamar ina ga wannan sauran mazhabobi irin su shafi'iya hambaliya al'anaf suna ga cewa ilan shine a gaban ishahad da abinda aka ilan da arme ko ba ishahad wannan ilanikin yana ɗauke matsayin shaida da abin da ke nan gaya kowa wani ya ramu wancan sanarwa wannan ko da can ba a sami shaidu wajen akarikin wannan ilanikin ya yi kari a kan magana ta shaida mutum biyu don an gayawa an sanar da kowa da wani yaran wance shi yasa saboda ma har bayyana ake so a dan buga dundufa ko wani wasa na halak mata suna iya yi na wata annabi sallallahu alaihi ya yi ana magana ɗaukar wata amarya likita mun Aisha yanzu ya nake jin shuru babu wannan abu kina takaice a arme ana son a daga abun abu ne na tallashi ai tallashi wanda da ake maganar shaidu ana magana ne shaidu akan maganar na waɗanda za su shaida matar ta yarda mijin ya yarda wannan suna kace akalla samu mutum biyu amma iyaka ba wanda zai kayyade maka don akwai masu cewa a tara mutane a wajen arme wallahi ne ko ta bid'a ce a sunna ce daga arme dina za a yada shi abin alkhairi ne ba shi da iyaka kuma ilan su magabata sun ma ba da biyiko na ilan akan maganar da shahada dan ita shahad ana kayyade na magana mutum biyu amma ilan abu ne na kowa da kowa a takaice dai arme abin dagawa ne abin sanarwa ne ba abin boyewa ba ne ba kuma a wannan iya zuwa kamar siga ce mata umarni na a daga kina da bane umarni a sanar da shi kuma ruwaya ta inganta akan wani umarnin da manzana sarsa mai yi akan na armi وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي باب أرمي سيد ولي وأن ولي شيني wanda zai ba da mace wanda an san wali hawa-hawa ne ako alaƙar zuwa bal'adana har zuwa ƙasa uba ƙanan uba wan uba kaka ɗan uwa maganin haidar haka ɗanta kenan alaƙula hal ba a yin armisi da wali kuma idan akwai wali alaƙar wanda ya kusa misali uwa yana da rai duk da wanshi ko kananshi ko babanshi yana iya ba da wannan arme matsayin wali ne amma idan uba yana da rai shi ne mai kusa da mace uba mace shi ne mai kusa da walicinta idan iya nan wani bai iya ba da ko da babanshi ne sai dai shi in ya yi zai ce ba matsala baban ya yi amma shi ne aula ko da babanshi ya ce a yi sai an tambayi uzunin shi uban yarinya in ya amince ya ba da dama hatta da ake nikalu fuduli nikalu fuduli nikalu fuduli shi arman da wani kurin zai kabace ya ba da yakka to ana rati wannan arman a yarda wali ko da misali uban bai labari sai wani yan kaba wannan da tijawa na unguwa masu kabace ai shi ya buga kirji ya ba da yawa ne to idan uban ya zo ya ce shikenan shikenan uban yana da hakkin tabbatarwa ko tadawa kenan haƙi ne na uba na wali wanda ke alaƙar mai kusa da wannan mata shi da alamuhim wali rukuni ne a cikin magana ta arme dukkan wannan mazhabobi gaba daya suna kan haka duk da akwai na ƙanafi na suna ka ba sharaɗi ba ne ba ko da wani ba da inda an ba da amma gaskiya magana dastin ƙaranin hadisi duk ya ture wannan magana ta ra'ayin wata mazhaba kuma jamhur akan haka suke inda arman da aka yi da babu wali ba arme ba ne ba tafati ba wanzu wannan magana ta wali ta ƙari sai magana ta abuburda yake ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa kamar da ba da ba da baban shi mana abu musul ashari ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce lalika labi babu arme sai da wali wani ƙa'ida ce kurin kenan mai babu kenan ba amma yake mata fati ba ba arme bane ko da arme shi magana kenan ko da an kula arme da sunan arme babu wali ko ba sunan wali to nan ba sunan shi arme ba magana kenan rawahu ahmad wal arba'a wa sahahu ibn madini kuma wa tirmidhi wa ibn hibban wa illa bi isal wannan magana ta wa hadisin illa da isal kwari malamai sun yi raddi akan ba wani isal kan hadisin tabbatacce ne ba magana isal kan shi ruwa ta tabbata kan haka sai warawa na imam ahmad an al-hassan an imran bin hussein marfu'an la nikaha illa bi waliyin wa shahidain babu armi sai da wali kuma da shaidu guda biyu wannan an ƙara kenan maganar shaidu akan maganar armi in babu su babu armi kuma wannan shine abinda yasa jamhur kai za mu ci irin su mazhaba ta hanabila irin su shafi'iya suke kan shaidu suna daga cikin rukuni na ba da armi idan babu shaidu armi bai yi ba wasu daga cikin mazhaba irin su malikiya bangaren wasu cikin hanaf suna ga a'a shaidu don wani kamar ibn munzir ma iya gama samu shi ganin matsalar ruwa ya ce wadda ya suke da rashin tabbacin ruwa ya sa amma ta ce babu wani abu da ya tabbata kan magana shaida a tashar sabin taimiya ya kawo magana rashin shaida akan ta shaidu ba shi da wani magana jigo a kafa ta arme to amma mutane bisa gano asalin shi shi sabin taimiya abin da yake ni ba iya ni ba a yi arme a ɓoye iya magana ne shi akan shaidu na mata ta yarda budurwa ko zawara shi ne shi yake magana cewa bai daga cikin sharaɗi bai bai daga cikin rukunin arme ba iya ne ba arman ɓoye arme ya yi na sa ka magana ta sami taimiyya su suka ɓalmi a cikin magabata su jiya suna magana ne kan shaidawa don kusan jigo na arme ya magatar mace ta yarda sassika cewa amma ko su suke cewa idan waliyin ya ce ta ban uzuri mun dole arda ba magana sai an je a gaban wasu shaidu ta ce ta yarda abin da ke nan waliyin kin she sa su suna magana ne akan shaidawa ta magana asalin yardarta amma a wajen arme sharadi ne he an san da akalla mutum biyu wanda sun san wane ya almuwanci dan kenan yin haka wata shine mazhaba ta jama'ur irin su ina ga Umar irin su Sayyidina Ali irin Abdullah bin Abbas irin su magabata Sa'id bin Jubair irin su Hasan al-Basri irin su Qatada irin su Nakhai duka da malaman suna ga tabbacin shaida akan arme rukuni domin shine kadai zai maganin banna da kare wata gardama cikin maganar nasaba sai ke suka bashi kari kuma akan wannan ruwaya sun tana da hanyoyi wanda suke da zama da kansu kai dalilin haka bayan wannan ruwaya kuma hanya ce da take kare banna da rigima cikin al'umma ta magana a shaida wane ya almunci wannan iya daga cikin rukunin arme shi suka ce ana kama a risala ka ce la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shadin shadin adal to an san shi magana duk da ya ka haka na magana ne musamman malamai suke magana kan wancan magana sadaki an san babu alimar sadaki to amma abin da ke magana wani ya loka kenan idan ba ambaci ba sadaki ko ba bada babu arme a shi sadaki abu ne ma'ruf sananne kaida eh wannan kaida ce ta maganar arme dukunin shi da sadaki to amma bai daga cikin sharadin sai an kawo shi a wajen arme bai daga cikin sharadin sai an bada shi sadaki maganta a baya karatun na juma'a ne ma na hadisin da ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla arme ya hada arme tsakanin sahabbai guda biyu mace da namiji kuma sadakin ba a yanka ba kuma ba a bata ba kuma fa da hada biya ya shiga da wannan mata ruwa ta cikin sunan abi dawud kenan akan haka bai daga cikin duk da malikiya suna da magana nikah tafawid nikah tafawid shine arme ba magana sadaki ba mana ba ambata ba kurum ko malikiya kun shi kun ba bata ba ta su sharɗin malikiya yace ba zai kwanta ba da ita sai ya ba da wani abu ta kwanye kwanta wani kanta a wancan hadisin jigon maganar annan sallar salama ya halitta a kwanta a yi komi ba tare ba da ya yanka an san irin shi ne ake wannan sunna ta maganar nikar na a ce a sadakar misali ya ba da sadaki misali ya waya mutu ko wani abu zo na gardama a irin wani halin to ai sadaka ma an san a nan garin nawa ake biyan sadaki mata a tsakatsakiya kamar ta yasa yan uwanta ko gororinta an taba araman wance il gidansu ko wata gorata shidar adiba nawa aka ba waccan kudin shari'a sai ta yanke ta ba da wannan kudin shi za a bada kudin ta farki misali to amma annabi ya halatta dai a yin mun ga taushe wannan sahabin zaman duniya suka yi da ya can ma an jima duniya ta tahi sai ce kai ni wa ina tunan annabi ya ramu wance ban ba ta ba sarake bayan kamar da kuyi ba ta kuyi ce magana garkai shi gonar shi da aka raba haifar ya bata da kuma aka sai da abin da ya wuce sadaki wajen wajen dinna don dina mai dubu ɗari aka sai da shi lokaci ya ne za a biya tsada kwarai ta samu kuɗi mai yawa a takaice dai kenan sadaki akwai shi amma bai cikin sharaɗin sai an kawo shi a lokacin kulla armi ana zauwa kurin a wani da kisa ɗiyan wance an ba shi an arma mushi mun shaida kurin matar shi shi kenan sadaki ya lokacin da Allah hore in ma a ce jika kaza zai bata an samu kudi ko an samu rafel iyawa ana aiki an har aiki in samu aiki ne ba har ba shi kudi ba an samu rafel sai ba ta jika ɗari ko jika ɗari eh ko kullum a bar abin alhe in Allah hore kullum an yi magana sai ba matsala bace ne lokacin Allah hore ya zama kuma ta tabna haka aiki wani kwarai abu ne wallahi wanda yake kawo kyakkyawar zamantakewa kare barna cikin al'umma sai wa ana aisha ta radiyallahu anha qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'atin nukihat bighayri idni waliha fa nikahuha batil fa in dakhala biha falaha al-mahr bima istahalla min farjiha فنستجروا فنستجروا فالسلطان ولي ولا ولي له أخرج العرب على النسائي وساوه عوانا وابن حبان والحكي abinda yake wannan ruwaya ita ma kuma tabbatattun hadisi na tabbata manzon sallallahu alaihi wasallam yace ayyuba mar'atu nukiha ta bigir idin uliya duk matar da ta yi armi nukiha bigir idin uliya ba tare da izinin waliyin ta ba ta yi armi wani ba da ta kuran dan kaba annabi yace فنكاحها باطل تروى هدس أكو فنكاحها باطل فنكاحها باطل أرمان تبنزاني بأرمي بني با أنا بي با باتر دامت تي أرمي تجي تسكي وني irma su kasan an samu wata matsala bala a yanzu wani lokaci so da yawa za a samu rabuwa tsakanin uwa da uba rabuwa ta wulakanci sai uban ya yanke da wannan mata wani kuma aka samu lalataccen mutum ya bar shi da kun yi aihuwa ba ruwan shi zai je a ran mota ya bar matar da iyan ana samun haka nan zai bar mata da ya tafi da wannan iyan ba ruwan shi da iyan wannan ya yi tsawon shekaru to yi daga kuma kasan zumunci yawa zumunci ya da wahala sai da a cikin dangin gaba ɗaya kaf ba mai wani ɗin wannan komi sai wannan iya ta samu namiji ta kai alimin ta samu namiji sai ga uwa tana jin haushin wannan uwaye ko uban sai ta ga neman yi da kanta ko ta ce ne wani uwanta ko wani kaza shi zai bar diyarta tunda uwayen ba ruwansu da diyata ne ta fara diyata yanzu ta girma ta zama mutum kuma za a je ba ruwansu haka ake samu da yawa wanda su wannan in ma menene dai dole a koma a lallabe su kuna bayan daban haka aka sharanta ba bane ba za a yi baki da dama don sai wannan haka sakaki ne uban ya yi haƙƙin shi ne bai bada ba wannan haƙƙin bai ɗauke mai nasaba bai ɗauke mai walicin ɗe shi dole a koma ga uba ba wata dama dole allaba ba a zuciya ba ta yi anan dan da ya kamata rayuwar mata a ta arman su kan wani abin kun yi a zuciya kun yi tunanin ɗan uwanta kun yi ba da wani ɗiya bai yi wa ba arme ba ne ba dole a iske uba aka samu ɗin su wani lokaci ba da suka sai waye kuma ta taba ga wani magana kace malam kaza kaza babana tunda aka ahe ina ganin har tun bani wayo bin taba ganin shi ba zan wani abu ta har na girma kuma yanzu na zama wani abu na san kaza kuma wai yake turowa waje na iya bukata wani abu ce ma yau banki ne eh duk shi da banki ne ta wani baki ya banki ne mana ga sun tsira wannan wani haƙƙi ne na babanki kina yarinya bai doke ba amma wannan bai sare da matsayin babanki ne alha abada ke kuma in kika ki ba ki halaka don iya da haƙi shi ma kanki wannan bai sa dan wancan lahi ne ka ce ayyadon bai wuce koyi muke zaka zama bikin ba ruwanki da shi ko uwanki ta zuga ki uwanki ta zuga ki akan cewa kanki mai komi duk wannan babu wannan abun a wannan kowa da yawa ka samu irin wannan ko su uwa mata su raba wannan su hana wannan diya ta taimaka ma uban dan ga abin da ya mata tana jin haushin wannan uba to a gaskiya irin wannan diya su shiga wannan halin duk ma'ahi irin wannan abun wannan laihi na ma'ahi da yayi rashin ɗaukar mas'uliyya kin shi ba ta ɗauke haƙƙin ma iya na kan haƙƙin illa wani kullum muna bayani irin wannan abun masu irin an samu maza da yawa da yawa maza sai ga kamar ya fahimci addini amma iya sakin mace na rabuwa sai ga kurin ba ruwan shi ɗiyanta da yawa ka samu mutane haka ya saki abin da ke hannun shi ne yan wani fitikin ba ta matsala ce ta masauliya kai da masaulikin iyalanka irin wannan kamar ake zajin ana magana akan misali kan Nijar misali filin Nijar wanda abin da ake a saki yaro ana kada suna addini ne wai shiga gari ya tahi bara yaro ɗin shekara hudu shekara uku shekara ka sake shi ba ruwan da maganin shi ba ruwan da abinci da shan shi kudin ka sake shi kenan ta duniya kaga wannan wani abu ba addini ka shi ba iya daga cikin abu ba addini addini kuma bai amince ba da shi a ganin musulmi suke yi a nan wajajen kuma musulmi ba koyana ba irin wani wuraren mu yanzu ake tura suke sukan suke sukan suke sukan addinin mu da liha ce ga ba su ma suna aiwa sai wai wa annabi annabi sace su ayu wani shine aiwa wannan kaga ga muna tutar yin haka iya tutar da addinin ka gaskiya ba bane ba zai ba abin da ke labarin kwanan ko ina hadi yake ɗan Nijar suna yawan bara a wannan duniya ba da kuma kaskanci ne gaskiya kaskanci ne kaga suna ce an taba wa ba a san taba kama malamai suna hada wasu malamai wai an taba wa hana hana bara ya bar wace ya bara za a hana ta ilahi wace ya bara musulunci shi ka bara musulunci ka bara ba bara da rura ta musulunci kuma an ce yanzu ka samu wata fata ta da ka samu ka kame har ma za ka ta duk wanda ya rayu da bara da roƙo ya zo hirin kiyama huska shi a cinye kuma annabi ce duk mai bara da wadata annabi ce iyacin mutane sannan musulunci yake bara ta yi annabi ce duk wanda ya bara ta kasuran don ne mai tara irin ake an zu bara ta kuma sana'a manzana ce kamar kana cin mutane garwashi har muka mace kwanci kanka ce ce su wutar har muka ke ci ba ba na abin ba na ba na ba ba yin bara ba addini a darurar da kita kana samun biyan bukata kullum kai kare ba addini bane bai kawo ta wani kai wani wani wani yau zai musulunta ya ta shi zai musulunta ya zai musulunta wadala shi za a iya so a mishi ya kafara a yi mai bara a yi mai bara a yi mai bara sai kuma kuma muna kan gaskewa shi da gaske shi ke yi a musulunci bara a yi bara kamar ka'ida ce da ce malam ina so musulunta amma ina so a yi mai bara kan yi bara da ce bara da mun ba din da ya banta a to shi bara ce shi bai banta a yi mai ta to kaga wannan musulmi suka jawo addinin su wani kaskanci na dokar bara haka kana cewa ci bara abinci bara wani abincin bara da abincin albarka wai wai wai abinci wai ta taba abincin bara wai abinci da wai wai albarka ko ina wai wanda wani ne yake a ina kace na albarka matsala ce wallahi ba addini bane ba kullum abin ana dora addini abin da ba shi ba babu inda aka magana wai abincin albarka wai shine wai albarka abincin darura darura ce Allah kiyaye gaskiya mas'uliya kullum mutum kai jama'a dinin shi illa kuma kai ne mas'ul gaskiya to kenan anan dai abin da kusa musani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ayyuma mar'atin nukihat bi ghayri idin waliha duk matar da aka armar da ita kenan ko ko ya mata ita ba udrin waliyinta fa nikahuha batil armanta banza ne latace bai ba fa in dakhala biha in har mijin ya kwanta da ita aka samu labari wannan arman da aka yi wani da wancan ba izinin uban bai ba kuma da ran shi ya ce bai yarda ba to yanzu dole a raba kuma falahal maharu bi masarin farjiya dole ba da sadakin da ya kwanta da ita ba kan daidai ba sadaki ya bata kuma a raba arma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa nisajaru in suka yi jayayya akan waye zuba da mace wane ne ana rigima iya danki ne yan uwa ne ana ko wani ta dora ma an samu mata bale a da lokacin farkon addini ita da misali hijira ta zo nuri ba ta da kowa bai ta koma ga danginta irin akan samu rigima waye waliyinta ta irin wani halin ita ce fasultan wali mala wali sarki shine waliyin wanda ba shi da waliyi shi kwanna ka irin abin wata uban ya ce bai ba wani sai kuma aka ce ai ita kuma gawon take so sai sarki ya ce ku zo ku je kwana ga dawa kun da ku dawo wai shi sarkin garin sai ɗan ma'arman ta wannan hujjar wai shi sarki ne inda ake sarki ke ce ya zama ɗan ma'armi inda babu wani ne abinda uba yake ba shi da haƙƙi ya arama mata wanda ba ta so ita mata kawo da cikin wani bisa gina moni ba tsira mai dole ya armar da wanda ita take so abinda ba shi da haƙƙi ya arama ta wanda ba ta so amma ya ita ya kawo da ce a wannan mai zamu ba mu ce ba da shi kuma na ba shi da ta iya da haƙƙi ba iya da wannan haƙƙi ce bai ba wannan amma ba ta a duniya ba san mata arewa ba bai da mace a duniya san ba ta arewa duniya ba amma iya da haƙƙi ya ce wannan bai ba shi ya daka da kana ana bai zuwa sarki ce zo ni baka yaje shi ba ba da shi bace ba kenan kowa kowa da wali shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka samu jayayya na babu wali to sarki shine waliyin wanda ba ta da wali kaji haka annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-arba'a an-nasa'i sawa awana abu awana da ibn hibban haka hakim duka yanzu muna maganar wannan dai duka manganu ne na a wajen arme dole a samu wali kuma a samu shaidu akan tabbatar da armai magana sadaki iya ciki akwai shi ba a tura shi amma dai bai ta kai sharaɗin sai an ambata ko sai an kawo shi an samu sai da ali radiyallahu anhu lokacin da shi ma haka aka arma amma lokacin da annabi ta mai yara salaki a cikin labar da bada da wani kudi illa riga ta riga ta yaki da ake zabada da ake sawa yace to ba ta wani abu ma in ma ba kudin da gaba daya ba ta wani abu suna ba dan ba an ce dole bane sharadi bane ba ana iya a bada wani abu sai da ali wanda kasan a wancan rayuwar salaki haka aka yi wacce riga ya bada kuma haka zo walima ma abin walima mai tauri ko haka ga rayuwa abin walima mai yawa sai da al tauri wanda babu abin da zai ranne ya ce wani kai ya kamata mu je lokacin ya kamata a yi walima annabi ya ce ya kamata a yi walima ha shi ne ya ɗauko wani abokin shi da raƙumin shi guda biyu ya zo za su ta su yi ciyawa ciyawa irin ta aiki ta makera a je a kawo makera a sai da a samu kuɗin walima a shi ne ya kawo suna loji lokacin nan giya ba a kawo ba a haramta giya gaba ɗaya abbas ya sha ya tilif a cikin madina suna wani gida sun sha ta sun sha giya ana ba da tarucin sai abbas sai hutu kurin isko wannan taguwa ya ce tawa akwai ruwa cikin wannan ruwa cikin buhari akwai ruwa cikin buhari akwai tabbata ya hutu abbas kurin wannan taguwa ta kwanci sai ba ta biyu ta gobe kuma tana ta kashe ta kurin sai dana ali ce kwarai hankali na tashi ya ci ido na ri sai na zai na yi ya rasulallah ya rasulallah kaga abin da amin kai mana ya kashe mu wannan tabuwa ya ce kashe ta ina ce suna gidan wani suna can suna aka da suna ruwa ya kai da ya ce ba rubuta ba suna ruwa ana sha annabi ya taso sallallahu ya taso da ya taso ya suko suna cin gidan ya suko isko su na bai tsakan abbas bas ya daga lokacin ya kalmar Allah ya ce ma antum ila abi da abi dukan ku bayan uwana ne bayan uwana bayan babana ne kuma annabi ce ali badai abi ya yi ta kun alaka da gada kuma sai kuma goma annabi bai magana cikin nan yayin da bai iya gane komi sai wa annabi annabi wanda suka suka su bayan baban shi fatu billahi abi da abi kasa addini ba ra'ayi bane yanzu da aka ce ni sai annabi ce ga haramu ta kurum haka na gani ga illata amma bai haramta bai ce haramu ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da nasu ya zo daga Allah إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس نعم شتان فاجتنبوا لا تبلغون هنا الله كان نسي giya da caca da buka dibawa duka karanta cikin hakim ku nisance su don ku samu rabo kenan wani abu ne sai da nasi ya zo tukan kuma yanzu kuma kowa da kuma su in tanan ta yi na kowa aka dangana kuma giya aka zula a cikin garin madina a ce zai gama garin madina ya yi wani giya gurin yanzu umar ne zo ga Allah amma kuma an yarda amma tun ba hana ba ra'ayi bi haramta abu kenan ba haramta abu da ra'ayi kenan muna magana kenan arme ana son walima kuma sadaki abinda ka bada wani abu ne mai kyau amma ba sharadi bane ba sai an bada na kadan ana iya bashi sai yace wa ana abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكه الأيم حتى تستأمر ولا تنكه البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه نزكم منهم ita wadda za a armar da ita yaya ake armar da ita a wani hali abu hurra ke bada labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce latun kawul al'ayyum al'ayyum al'ayyum kurin matar da ranta zawara matar da ta taɓa miji kuma mutuwa ko rabuwa al'ayyum ta mace zawara ke duk da zawara tana da ibara wajen magabata mace ce zawara duk sun yarda magabata ana nihin zawara matar da ta taba armi albikir wadda ba ta taba armi ba to yanzu aka samu mata can da akwai magana an ce dalilin wasa ba bara sama da haɗawa akan samu budurce gushi haka dalilin wani ƙara suka ce duk budurci na mace da ya gushe da ima ɓarace imma na ko da yatsa ko da wani abu daban dai wanda na illa budusin ya gushe tana nan alfikir tana matsayin alfikir yanzu ki samun saɓa duka wani mazaba arba gaba ɗaya kowa mun ce zaka nan ba saɓani in dai da wannan abin ne ya gusa budurcin da yatsa ko da ƙwara wani abu daban ne da ya zo tana nan budurwarta da zanawa kamar ina ga wasu suna ga cewa kamar ina ga imam malik ya gani masu gaskiya da imam da da da zina da zina shi ma dai da yake cewa tana nan indi da zina ne akwai matsala tun da kenan akan sabanin da kan da inda zina ne inda zina na kamar ya gushe tana nan sayin tun da ba wancan ba budurci kuma da zina ne a nan to amma duk wani magana gaba daya in hukunci zai na magana haddi duk ɗaya ne ko da zina ko da menene tana nan albikir hukuncin bikir greta jigo magana mai ƙarfi masu cewa in dai bikir ce ba ta da armi maka kenan zina adama misali aka zina ba ta yi zina budurwa duk da ma kare ko amma ka ce mai hukuncin da hukuncin budurwa ce ba ta armi haka amma wajen nan ana sun sun gano magana anan a wajen ikon mata armi na abin su makawo magana da suka yi magabata kan magana wasa ba na shi da matsalar a yau akan samu mace ba taba zina ba wallahi ba taba yi ba amma gaba ta budurci wani abin ya saka rikici jiwa na armi balle wajen ɗan al'ada masu cewa ya yi ta wata kumiya ya an ji an ga wani jini an ga wani al'ada cewa da ke anan aka samu ɗan al'ada wanda al'ada tarihi kun ya ce zina ta kurin kuma mata gamshi kuma ni ya samu wani mata wanda suke wani tambaye sun ce cikin mugun hali akan arme da suka yi su ba su taba zina ba amma kuma ba su budurci mijin ya musu tuhuma sun ga wani ba su san sanin wani ba kuma haka ne wanda abu tun a dama don a tara tun fi akwai magana to zan wa a dama ana magana fara to ku dama su ɗaya na ko dama fs suke fs shi ne wa dama aiki nan bara shi ya mukuru da an ce da ku a sati ya ɓar sau biyu sau ya ɓara an waro ana ɓara ana gudu ana sote ana ɓara da wata wani mai ɓarɗe ka kenan a yanzu ba wani matsala samun abu ne mai sauƙi mace ta kusa fitar budurcinta ba taɓa zina ba so a ta sa magana wani abu ne kyau kana to ina magana su sa magana bara mu haka ta iya tana ya kawo to ina ga adamu bara kullun da ake ta zama to ma cikin aikin da kulkin ne bare ha kenan bai kamata ba jahilci ne mutum ya tuhumi mace da zina dan kurin na babu dirci wani lokaci an ce yawan haila jimawa tana haila ma iya gushe da budurci muna al'adun mu da kayan alhamdulillah Allah ka addini mata ta sa uwanmu da ɓangarorin da na matasa a cikinmu ai da aka yi arme wata tsohuwa ya taji kiran ta asabar da kan sabgo wata iske wai jini a kan zananta ta ɗauko zanen kuma don shiga abin al'adar jahiliya a ɗauko wannan zanen ɗakon ta amewa wa a zo a rataya a gidan uwa wannan uwa barka kaka barka maimakon kumya uwa kumya uwa uba kumya amma barka ake a yan al'adar gidawa ta jahiliya alhamdulillah la ka ci gama addini da don abu duk a cikin mu mun ta kuma ana ana a zo ana biki a zo ana ana wurin kidi na musamman mata ana shigantaka ana karmun bar'a a wurin kidin wai alama ce kuma kai kuma da abokan da tun sai a cikin uban tun sai wata da kunya ka gare shi dan wannan na al'ada wannan zai zai da wallahi wannan jahiliya Allah Allah da musu cikin su haka ake ladin mu dan da kaga da mutum an yi arme sai ana dibawa da sahigin zariyin an ga abokan an guzu da abokan shi ta wata kunya mata zo ba ba ta tukunya ba mu zo ba haka yake kamar ka'ida ce ana diba a ga wasu ai sai ko da abu kan shi su a zo ga wanda kwan diyarka ya sa tukunya kai Allah kiyaye Allah jahiliya ta kurin da wallahi na kiwa sai abu dan haka kan ma mutun ya kawo wannan abun cikin magana arme ko tona asiri ya zaba ta tona mata asiri shi mutun ta kuma sa tare da ko ba sa tare da shi mutunci dan kaya mata dangana ga dangana mata zina a takeice yanzu muna maganar armarwa duk matar da ba a mata arme ba tana nan za mu ci albikir kawai magana ta mutu wadda baki ne ba san ma arme san ba su san hankalinta ba to ita ita ce albikir ita kuma al'ayyin wadda take asayib duk da asayib ya zama kurin matar da ba ta budurci amma al'ayyin duk mata mata mara miji ana kiranta al'ayyin da ta yi arme ta rabu ko ya mutu to ita ne kenan mace za mu ce zawara kuma hausa la tunkawul ayyub hatta tuta ba mata arme sai an nemi umarninta a miki arme ko kuwa wala tunkahu al-bikru hatta tusta'zan ita kuma budurwa ita ma ba a mata arme sai an nemi uzurinta nan bambanci to sai sahabbai annabi yana magana ba armar da zawara sai ta ba da umarni annabi umarninta ayi yace ita kuma budurwa ba a armar da ita sai an nemi uzurinta qalu ya rasulullahi sahabbai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kaifa idnuha yani ba da uzurin ita budurwa yace an tasqut fatarwa ce izinuwa su matuwa ta yi shuru ba ta yi magana ba shi ne ba da uzinanta a cikin taudil aka mai kama sa'alar wannan ina ake wannan magana ta yi sun hajjar na maganar inda ake maganar wannan magana matar da ta san da magana ta san addini ta san shuru yakan yi a wani wuri mace ba san addini ba kina san wani ɗaya da ba ta so kenan ɗaya da ta yi kinan nan iya bukatar wani suka san tafiya suka san ma'anar shuru kin ba ita mace ma'anar shuru ba ya nuna ta yi shuru ba ta so ne nan kenan ya kanta a kanta da iya mata a musulunci ga yadda kina so kaza ne duka so ki wani amma idan mutum ilimin wa dole ya nemi da yarda to nan ƙarƙashin wannan magana wasu ke mata muguwar fasara ta cewa kenan ita budurwa ana armata ko da bata so kullum kai mata yanzu ai misal misal ta tuttuta azan ko ha barka alama uzunta ke zo na haƙi tana da haƙi cewa ba illa kun bayani ita an san budurwa da kumya karaman mace ta yi bayanin arme a gaban uwayenta ya ka bata dama ko in ta shiru kina so amma ta zawara uwar gari ta san komi ita ita ce eh ayi ina san shi ko alma mun to ko ita dai dai karara dan ta ba ku ne ta san da ta gaba ta san dawon garin suka ce ke ta zaura ita bayani a hili karara eh wani ya san ki da arme arma eh ko arma karara ake mata budurwa ana dan kai kaitawa wani ya san ki da arme in ta kyale to kenan shi kenan an ce akwai lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam an wa Fatima ne ana suna mata suna wani abu suke khidir da ake samu cikin daki a dan sa mata kewayen taka suna gwada ishara idan tana so daga ciki sai a saka ba ta ganin kowa wani ya sanya da armi in ta taba abu ta bugi abu kana alama ai tana so dole karantarwa ce shi da almuhim kurin ana buƙatar yarda a ko ina a ko yarda armin doli babu shi a musulunci inda aka kawo arman dole a musulunci yarinya karama irin masu amiyar shekara biyar shidda bakwai tara karama san komai duniya ba yanzu ba ta ba san mazari ba san ciwon kanta ba ta ce wani uba iya mata amin ko da ba ta so arman yayi amma ita ma in ta girma tana dama ta ce i ko ban yarda ba dama nan dan dai dama dan dai balbani wayo ne amma iya amma ita budurwa wadda ta balaga dole ita ma a nemi uzini a yi in ta ce ta bar alama na yi a yi in ta ce ban na so babu damar ka ce ka mata kai ubanta ne ba ka da wani haƙƙin a musulunci kenan al'ada ta ka ce an aman dole ba musulunci ka ce ba annabi hana mu za mu ga dalilai masu ƙarfi a gaba na shi ma dama kama dole abin da ake yaƙon a tura musulunci a ramin dole ana wasu abubuwa tura ba mu annabi mai hana suna wasu masu kare haƙƙin mata wai ba mu ba addinin mai hana arman dole babu shi a musulunci don da kama shi ne kan shi kuna isa ce kun yi gwadawa kun san a kan tsiya kuma nawa san fitina kan abin a samu zaman banza yanzu dai wannan ruwaya wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo annan sallallahu alaihi wasallam ya yanke cewa la tunkahu al-aymu hatta tusta'mar wa la tunkahu bikru hatta tusta'zan ba a ramar da zawara sai ta ba da umarninta ba a ramar da budurwa sai an nemi uzuninta قالوا يا رسول يا رسول الله وكيف اذنوها يا يعني بعد اذن انت يجي ان تسقط يشرو ان تسقط يشرو كده متفق عليه وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها رواه مسلم اتكم انا روايه عبد الله بن عباس ya ce a tsayib zawara a haƙo bi nafsiha min waliya ta yi waliyin da haƙi a kan kanta kinan ba a mata ba shiga lamarinta tana buƙatar bayanin ƙarara amma ita ma albikirin budurwar tusta'amar ana neman umarnin ta ita kanta kaji tusta'amar don ka ce yanta tusta da uzuri a hatta tusta'amar ka yi yanzu kamar din kalmar kun canjin kalma ne ita ma budurwar ana neman umarni a yi kuka a yi amma ita aka ba da hanya ganin kunya ta budurwa ya kace ta yi alama kurin ta yi shiru shi kenan amma kai ita ma tusta'amar wanda ya saki da arame ya gama ku ita ba ta magana ba shi ita budurwa kurin tana kai ishara da ta amince ke tana da ra'ayi akan abu ta makurin tana ra'ayi amma ita kurin tana kumiya ba sa ta bai ta bayani karara amma zaura ce ta yi zai bayani karara yi ka ce rubuki to ta amalci ta ana nan umarnin da ita ma na miki arma kuma ce uzurin ta to ta yi shuru kuma wannan ruwa ce ta musulun sai eh ce wa fi lafaz a wani lafazi ruwa kenan ta imam abu dawud imam nasa'i akai ibn hibban da ruwa ta tabbata a can abin da yace laysa lil wali ma sayyib amr ruwa ta ibn abbas a wannan wuraren wannan mun mun kan lafazin muslim akwai ruwa cikin sunan abi dawud cikin sunan nasa'i haka ibn hibban ruwa ta tabbata kuma kan haka shi abin da nan sallallahu alaihi ibn abbas ya ce nan sallallahu alaihi wasallama yace laysa lil wali ma sayyib amr wali bai da wa tare da zawara bai da magana komi akan zawara ana bayanin uzuri cikakke ba shi da komi akan ba wali yatimatu sta'amar ko da mareniya ce kace da mareniya ce ba ta dauba ko mareniya ita ma a neman umarninta in za a armar da ita kace da mareniya ce a ita ma a neman umarninta wani iya san in tana so a gama in ba ta so ka gama magana kenan kuma ruwa ta inganta kan haka sai wa ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدار قطني والدار سكات وانا حديثي abin da ke karantar da mu shi kuma abu hurairah bar labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzawwijul mar'atul mar'a mace ba ta armar da mace haka wala tuzawwijul mar'atu nafsaha ba ta iya cewa ba na armar da san zaura ai ne nake iya cin kaina wani kun na na na bada kaina kurin a ji armar armar zaura kanta ana neman uzuri bayaninta amma dole sai an kuma ga wali dan tana zaura ba ta tura walinta zawarci bai ture walici kuna abin da yake bukata dai ka a mata sai ta yi bayani ko da shi kuma ko da ɗiyarta ce ko mai kirta ce bata cewa ta ba da ɗiyarta na baka ɗiyarta bata don haƙƙin mace bata da haƙƙin ta baka ɗiyarta bata don haƙƙin yadda bata iya ba da kanta haka bata iya ba da ɗiyarta irin wannan mata sun sa sun ƙoshi kullum a ce ya wani anguwa ya tara da haliwa ne ka ba da ta ba ta mutubo dangin ubanta ba ba ta launin haƙi dole sai waliyi ana shiga wani hali mace ce ɗaya kun babu uba wa waliyinta waliyin uwata shi ne waliyin wani ne waliyin uwata na waliyinta eh amma yawa ka kare mutu yawa ko kana uwarta ko kuma uwarta ko shi ya ce kun waliyin ta waliyin uwarta tana uwarta bata ibada ta dan mata rauba an ya mata arme amma sai a nemo su waliyin uwarta dan bangaren uwa babu su kenan waliyin uwarta za a nemo sai su ci wurin wali amma uwa bata ce dan bata rauba ya tace gurin na barata ta bukatar wali yanda ita kanta bata ibada kanta wannan shine abin da yake wannan ruwaya ثم تتبترون وعن نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته وليس بينهما صداق متفق عليه sai mun ba ka tambaye ni ba aka je aka almuni buga gaba ya je ya arman da ba wali ba ko kina ba ne bane ba shi a ce ba nan kan ta batil ha kullum abin da ake cewa duka nikalu fasid aka akan kuskure irin wani almasar aka je aka kaba wannan aka yi da an ce duka kamar daga cikin almulla muhalla ta ibn hazm ya kawo masala wannan arman da aka samu ta nikalu fasid shari'a ta tura arman to wannan da ana dangan zuwa ga uban da ya yi shi ko da arman ba daidai bane ba eh amma dan ana dangan zuwa ga wannan uban tunda arme ne akai ba haka bane ba to arman ya tabbata wannan arman shari'a ta amince da shi ba to wannan dan dangantaka shi tana ga uban shi ba a ture dangantakar shi nasarar shi ta tana nan ga wanda ya yi shi yanzu abinda yake ruwa ta ibn umar ya ce manzan na sallar salama na hannun shiga ya hannun shiga asalin shiga wata kalma ce mai aibu ta a cikin larabar ta abin da ke kyama asalin shiga wutsarin kare da ya ɗaga shi abin na aibanta abin to amma me anan annabi ya magana siffanta shi da shigar na maganar arman shigar nan kalma ta nan za a yi tafsirin shigar shi sa ke cewa wattafaka min wajen akhir ala tafsir a shigar min kalamin nafi nafi ya kawo labarin da kaibin umar annabi sallallahu alaihi ya ce ya hana arman shigar to wannan tafsirin ake ba tafsirin fasara shigar da ya ce wa shigaru an yuzawuja zuwa ibnatahu ala yuzawuja al-akhar ibnatahu abin da kira shigar mutun ya armar da iya shiga wani shi wancan shi ma ba shi da shi kina ayi masanyar diya gaban taka in baka tawa gaban diyaka ni in baka diyata ko gaban kanwaka ni in baka kanwata wata waliyaka duk an kama kana uba nan duk magana guda ce hukuncin guda ne to wannan tafsirin na tafsirin shigar an ce bayan bincike da aka yi tabbatar wannan tafsiri na shi aka ce na na na aka ce tafsiri ne na shasha tafsirin ibn nafi ne ba ibn umar ba shi mai kala labarin da ya ce annabi hada shigar da gamin wa yake ma tafsirin ba na shiga mutum ya armar da ya shiga wani wancan ya arma mishi ɗaya shi shi ne ma'ana ma'ana to arma na ba ga irin arma to amma abin da ke kawo ƙara bayani ya kai suna cewa ai ana iya yi an akwai sadaki harin a yi ne a yi masanya to zahirin hadisin ya kawo maganar tafsirin hadisin inda shi ne mai kusa da suka ruwaya kenan laihin rashin sadaki a tsakaninsu inda zan baka kanwata ko diyata kai gaban taka amma kowa ya biya sadaki ya halitta idan aka koma a kwanar da ce amma shi ma kai zamanto a kan sharaɗi in aka sharaɗi ne kinan ko da akwai sadaki akwai matsala kinan shi ɗaya na shigar kirshi in sharaɗi ne in ka banta kan baka tawa akan haka aka bada ta kinan a tsaye na kai iya na kai matsayin cikin ko da an ka sadaki ba shi bane jigo abin masayin aka arma amma misali ina bukatar diyarka ina yi armanta in ji abin sadaki kai ma ce lalima ina son takawa diyar a gidanka ba laifi bane ba ai masanya kowa kai taka gida nan ta gidanka ba laifi bane ba sun su bikiya ba to amma ya zama to ka akan sharadi ya ka bani kuma ka a ce ma'ana shi kenan a yi araba haka nan amma abin ya zo ne aka yi haka nan ba kai sharadi ba kuma aka ba kowace sadakinta ya halitta magana ke sai wani bin abbas radiyallahu anhuma anna jariyatan bikiran atatin nabiya sallallahu alaihi wasallam fa zakarat anna abaha zawwajaha wa hiya kariha fa khayyarha rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wannan magana yace rahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa illa bil irsal man illa laban yace bata da wani tabihaki ba wani illa kan abin ya da tabbataccen hanya cewa wata yarinya ta zo kuma budurwa eh mace budurwa ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba annabi labari cewa anna abaha zawwajaha wa hiya kariya babanta ya armar da ita amma bata so ba muna magana arme akan so akan tusta'amar kaga nan budurwa ce budurwa ce asan kenan magana kenan idan budurwa tana da haƙƙi a ta idan budurwa ce ba kamar ya gama tafsirin abin da ya gabata baya budurwa ma tana da haƙƙi a musulunci ta ce babanta ya armar da ita ba ta so wani baiwar Allah budurwa fa khayyarha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya mata zabi shi kike na tada kenan tana zai ci batta ko da budurwa ce ga gaggawa da isa ta zaka ma diyarka budurwa armin dole magana kenan tana da haƙƙi ta armi wani wanda tare wanda take so amma kai zaka arama amma dai baka bata wani bata so kuma wannan annabi ya yi irin wannan biyu akwai zawara akwai budurwa kowace ya ba su illa ɗaya ta dawo aka kunta kiya sam aka raba alama ɗaya da nan sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana to in biki so shi kenan a tada kace ya rasulullah na yarda a yanzu da arman da baba na yi mini amma ta amma zabi ko tace amma na zo na na kace na yi na zo in yi wani bayanin na kawar kara don uwaye maza su san da cewa ba su da haƙƙi na arman da ɗiyansu ba sa so ta yi tarzar da hudu hukusu gina uwaye su sani ba su da haƙƙin arman da ɗiyansu mata ba sa so yan wani shi ne hukumcin musulunci wanda manzana salar salama a rayuwar shi ya yi kan wani dangana wa musulunci arman dole wadda musulmi suna yi su suke kawansu amma manzon Allah sun zama bai ya hana ba a yi in ba ta so ba a yi tana da hanyoyi na rabuwa da wannan miji wanda aka ba ta ba ta so ko da bayan arman ne sai ya ce وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مرأة زوجها وليان فإلى الأول منهما زوراتي كوب دروا misali kanwanku ce ko ɗiyawanku ce ko ƙananku iya da ‘yan uwa ba ɗaya ba sai aka je a cikin ‘yan uwan aka ga wani aka nemi armanta sai tsakanin sai arma wasu kuma nan wasu kuma sun arma a nan yawanci bai labari ma ko wani ana gadama ne dai ɗaya wannan sai zo daga bashi ma aka bashi aka arma yanzu an yi an ba an guna biyu armi to shari'a ya ta diba abin ku na ku akalla nawa aka yi mu na ma in sha bakwai da rabi na ko ta kusa a toke wani an kare tun ta wajen cikin ina hari na hari ya sha ina hari ya sha gurin a ta ruwa ta sha ba na hari ya sha ya sha mata za a diba waye aka fara ba shi kenan ba wata rigima kan sai wata ce ta fita gan haka dinin hassan وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مرأة تزوج بغير إذن مواليها أو أهله فهو آهر أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو آهر ننكم مغانا شيء تباوى باوى ني shi ma kewa ya arme a wani wuri ba uzunin nan kai ba su suka shi ba ko a mai gidan shi shi bawa waye uzunin waliyin shi wanda yake maula wanda yake mai gidan shi din ne shi da ya mai arme sai kewa ya arme ba uzunin mai gidan mai gidan samu labari to wannan ya ce in dai ba uzunin mawali ko iyalan shi ko aka ce ahli ai bawa a ce mawali kenan ya bawa ya zama da wani maula kai mai gidan shi ko kenan akwai mai gidan shi kuma akwai wanda yake ɗan wuce dangin shi to babu kowane a cikin je ya karman shi to wani fahu ahir wani mazanaci ne gwarna ko da ba kama shi ba aka raba arman ya san a musulunci zaman zume ki zaman zina yake babu armi na musulunci yan wa ta kaci almuhim kurin armi iya bukatar ka ba wani kurin karazibi dole a zo wali ya yarda shi ya bada aka amsa kuma an shaida kuma a sanar kowa ya san wancan matar wane ce kuma an ce ilan bai bukatar mutum biyu ko mutum uku da an ce ma kamar za a jawo masa mahi guda wannan jamhur cewa ilan ya yi ma shahada ɗari da an faɗi wa mutane kowa sani wane ya zama mijin wanci shi ne ma'acin aula kuma shi ne akawa a ilan alallika shi ya kumshi shaida kumshi komi ilan akan abu kuma ana san shi a yada abun kenan a samu sanarwa muna kawo maganar siga a nan eh siga mai siga siga a musulunci ba ta da sharaɗi a ɗau kaza a wannan kurin duk abin da mu gane ni da kai ka bana amsan shi ke babu siga da aka kayyade in za a siga ta arme sai an kawo lafazi kaza babu a musulunci na arma maka na amsa na ba ka ta arme ka amsa duk abin da aka gane arme ne ku gane arme ne kurma ne a baka eh kurma ne ai gane kuran gane eh wanda kurma ne shi wajen kurma ne sai yar ne na ba shi haka eh shi kina abu na shi kina kare kuma ta shi eh babu nafazi da aka wai ayi almi zai eh da abin da zai aka zai ba da ibara amsa da karba kurin arme yayi eh kenan wannan shine abu kaida ta arme kenan a samu wali kuma a sheda kuma a tambayi uzunin mace budurwa ko zawara illa ce ita zawara tana bukatar bayanin karara a ji bayanin ta mun huta kan abun amma budurwa zama za a gaya mata kuma sai uzun ta ce bata yi amma dai ita ba ta dogon bayani ba kun ta ba da ishara ma ta yi shiru ma an gane amma dai a takaice akwai neman uzunin ta tana to ta amar kuma kashi annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace an yi arman ba ta so annabi ya tada Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته